الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 26 ga watan ainihin wato biyar watan jima'a al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya ولفت شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له زام تاشي فصل دون شين كراتون شاجي قال يتي فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير مالن يتي وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه ya shiga cikin abin da muka ambata na imani da Allah yin imani da abin da Allah ya ba da labari a littafinsa wata watara an rusulihi ya zo ta hanya mutawatira tabbatacciya ta hanyoyin jama'a amintattu da yawa wa ajma'a alaihi salaful umma kuma magabatan wannan al'umma waɗanda su ne afdaliya take a kansu ta tabbata a kansu suka haɗu a kai dukkan magabata na kwarai alqurunul mufaddala sun haɗu akan wannan ma'ana min annahu subhanahu fawqa samawati cewa Allah subhanahu wata'ala yana saman sammai ɗinsa ala arshihi ya daidaita saman al'arshinsa ba'inun ala khalqi nesa yake saman halittunsa ko ba'inun an khalqi aw min khalqi wato ya nisanci halittu a zatinsa to babu ba'inun ma'ana ibrahim naka alaniku an alaniku ba'inun ala khalqa kenan duka haka yake naka ai kalan nawa ne kuma na'uzi Allah subhanahu wa ta'ala nesa yake da halittin shi wannan raddi ne akan sufaye masu cewa zatin Allah ya hullu على الخلائق والعياذ بالله هذا كفر محض كفر محض محض وظاهر وواضح واضح البطلان وظاهر يعني السقوط الله نيسي جدها للتنسى على عرشه علي على خلقه na kuma ba'inun ala khalqi duka zai zai ya dauka ba'in a ali wanda ya daukaka ba'in wanda ya nisa bana yahunu baunan fa huwa ba'in وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته قال البيري وهو سبحانه معهم duk da yana nesa da su yana saman su amma kuma yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance wace iriyar ma'iyya ya'lamu ma hum amiluna wato yana sane da duk abin da suke aikatawa kama jama'a baina dalika kamar yadda Allah ya hada tsakanin uluwin shi da ma'iyyar shi a cikin faɗinsa sa wallazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa ala al-arsh sa'annan ya daidaita a saman al-arsh daidaituwar da ta dace da girman shi laysa kastiwa'il makhluqi ya'lamu ma yaliju fil ardi ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fita daga cikinta ta wa ma yanzilu minas sama'i da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa zuwa sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma shi yana tare da ku duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa duk inda ya ambaci ma'iyya amma irin wagga to sai kaga ya ambaci ko dai ilmu ko albasar ko wani abu makamancin haka ko al-qudra alaikum assalam kaga can ayat cikin suratul najm ma yakunu min najwa suratul mujadala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أبيك علم كما يبوء آية ما دا علم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أنا ما ليكاو والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سيدي فارع العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم سيتي والله بما تعملون بصير يرف إلى البصر أم فهمت أبو؟ haka lokacin kai hatta ma'iyya khassa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin ma'iyya shiga annabi Musa da Harun innani ma'akuma bai shiru ba sai yace asma'u wa ara daga as-sam'u wal basar ina ji kuma ina ganin abin da ke faruwa inan ba ana nufin zatin shi ya sauko wurin su ba la ta'ala an zalika uluwan kabira amma ilimin shi da ganin shi yana tare da su domin shi da ganin shi yana ainihin wato tare da shi tayyib sai ke cewa وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق دفع الله يتي الله نتاردكم معلش باويشيني الله يا قوري دهل التوبة سبحانه فإن هذا لا توجهه اللغة ومن وأن فسر اللغة العربية ما بتيد ليتا هو قرآن بلسان عربي مبين أكسوك الدشي أعجمي وعربي بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته بركة جماعة أيقا مثال ولله المثل الأعلى وتا آيات لغتكم آيوين الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نبيته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم منهما شيئا فابتدروا إلى الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وكما قال صلى الله عليه وسلم وذاك وتا آياني لجسكن آيوين الله كما من أصغر مخلوقاته yana cikin ƙananan halittar Allah tunda saman da ke ɗauke da wata ita a karan kanta in an kwatanta ta da kursiyi kamar a jefo zobe ne cikin dokar daji inda harifi ya faɗa to kursiyin ma a kwatanta a auna shi da al'arshi shi ma kamar a jefa zobe a dokar dai ka halqatul mulqa fi fada ko fi sahara to kaga kenan wata yana cikin kananan halittun Allah mu a gurin mu ne babban a gurin mu mu sun da yafi mu inda dan adam yana cikin mafi kankantan kananan halittun Allah la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas ولكن أكثر الناس لا يعلمون to ga wata nan wa huwa mawdu'un fi sama an ajiye shi ne cikin sama ka yadda cewa wata yana ina yana sama wannan matsala ce da ba sai da ilimi zaka tantance ta ba a hankalce a ɗabi'ance a zahirance ka tabbatar wata yana sama wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina ma kan amma wannan watan da guda ne sannan kuma yana tare da matafiyi da ma wanda ba matafiyi ba duk inda ya kasance duk inda ka je ba inda zaka ce a duniya lokacin fitowar wata ka daga kai baka gan shi ba in ba wani abu ya tare shi na girgije ko wani abu kamar to shi kenan sai a ce wata yana cikin halittu ya gauraya da su ba mustahil ga rana nan in ta haska ko ina akwai ta amma tana sama wannan min asghari makhluqatihi subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi allati tadullu ala wahdaniyatihi subhanahu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid inji abul atahi to don haka idan wata ka yadda yana sama amma kuma tasirin shi yana ko'ina cikin ƙasa rana ka yadda tana sama tasirinta yana shiga ko'ina a cikin ƙasar duniya to ina ga wanda ya halicce su ina ga wanda ya yi su don ya ce yana tare da kai da ce ai lallai ma'iyyar ba za ta tabbata ba sai in ya gauraya da kai haɗa min aji halil jihar ومن أحمق الحمق saboda haka wannan hujja ce aqaliyya tabi'iyya zahira wadiha bayyana wa huwa subhanahu fawqa 'arshihi raqibun 'ala khalqihi ubangiji mai tsarki da daukaka yana saman al'arshin sa amma yana kulawa da halittun shi kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Allah raqibun alaina raqibun ala kulli shay wa ala kulli ahad fi kulli zaman wa fi kulli waqt wa fi kulli makan Allah yana kula da halittunsa ba wani abu da zai koyu daga cikin taharrukat da a'mal da akwal na halittu gabaki daya kai hatta saƙe-saƙen zuciya Allah yana kula da su hatta kyaftawar idan bayi Allah yana kula da shi bugawar zuciyar bayi jan numfashin bayi munsharin baccin bayi duka Allah yana sanar da su وكفى بالله رقيبا وكفى به شهيدا وكفى به حافظا مفهوم muhaiminun alaihim mai shaida ne a kansu zai ba su shaidar wannan ayyukan da suke aikatawa mai shaida ne akan maganganun da suke furtawa dukkan abubuwan da ya shafi bayi Allah zai ba da shaida a kansa wa kafa billahi shahida na cikin ma'anar sunan al-muhaimin na Allah muttali'un alaihim mai gani da sani a kansu ne al-ittila' yana dauke da wannan sifar biyu al-ilmu wal basar al-ilmu wal basar shi muttali'un alaihim yubsiruhum wa ya'lamu ma hum fihi wa alaihim Allah mai ittila'i ne akan mai gani da sanin abin da suke aikatawa ne ya'ani ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi zuwa ga makamantan wannan na daga cikin ma'anonin rububiyyarsa domin kun san tauhidin rububiyya yana hada da tauhidul asma'i was sifat kamar yadda yana hada da tauhidul uluhiyya shi saboda daga ma'anar sunan Allah aka gane cewa huwal ma'lubul ma'budul munfaridu bil ubudiyyah كما أنه الرب الذي يربي جميع المخلوقات وحده فهو المعبود المألوه الذي يستحق عبادتهم وحده shi kadai cancanta abota mishi kamar yadda shi kadai ya halicce su shi yasa al-asma'u wa sifat akwai ilimi mai dimbin yawa a kansu shi yasa gafalallu daga cikin yan bid'a sai Allah ya katange su daga fahimtar al-asma'u wa sifat har wasu gaudaye gafalallu daga cikinsu makakku suke ganin wai sunayen ma ba su da ma'ana irin su jaham la'anatullahi ta'ala alai yake ganin sunayen Allah jamida ne daskararru ne ba a fassara su to shi ko Allah ta'ala bai saukar da su sudan ba bai ambace su haba'an ba bai ambace su bila fa'ida ba kai fa'ida wanda a ƙur'anance eh za ka fahimci haka al'asma'i ke karatun ƙur'ani an zahari kalmi والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم سيكرنت الله غفور رحيم ba kauye ya koro raƙuman shi ya zo sai ya ana karatu an ce a yanke hannun ɓarawa kuma an ce gafuru rahim ya ce ba haka a yanar take shi bai karanta ta bai san mata sauka ba amma dai an yanke hannu kuma gafuru rahim ai inda gurin gurin gafuru rahim ne ba za a yanke hannu sai ce ba haka ba in ta asma in yi gaddama ya ce to da ya koma gida sai ya buɗe mushafi sai ya ga a ashe azizun hakim to kai yanzu dan Allah wannan balaraban kauyen da yake saman fitrar shi kai saka zo ka ce mai ghafurur rahimun ba su da ma'ana azizun hakimun ba su da ma'ana bayuwa kenan akwai munasaba da dacewa da muwafaka da ke sa kaga ana kile ana rufe ƙarshen ayoyi da sunayen Allah subhanahu wataala in Allah ya faɗi wani abu ƙarshe sai ka ji ya ce azizun عزيز حكيم عليم حكيم غفور رحيم تواب رحيم in kaga tawwabur rahim din to taubat tubacce akai zance da rahama ko an yi firar su ko kuma an so ka yi su amma wannan ya shiga hannu barawo ne ya shiga hannu to kawai sai an yanke hannu sai dai a nuna izza ta addini a gurin shine sai ya ce azizun hakim azizun ne ya isa ya sa ayi abu dokar hakimun ne akwai dalilin da yasa yace a yanke hannun in ana yankewar za a daina sata ko alal aqalli za ta yi sauki kuma duk dokar da aka bi wadda ba yanke hannun ba ba za ta sa a daina satar ba inda aka fi kowa azabtar da barawo kuma an ko ina sata a gurin dauki arewacin kudancin Najeriya dauki Lagos misali kama barawo a rataya mai taya ko banka mai kawai da an ce olo shi ko ko ne kawai wani zai ɗauko taya wani ya ɗauko lita guda ta mai abu ɓarawan nan kawai a rataya mai taya bai san nawa ya sata ba ina da gaske ne ya yi sata ko bai yi ba amma fa gurin taron ƙona shi ɗin ba zai hana a sata moto ba ba zai hana a sata waya ba ba zai hana a yi kaza ƙonawar da kashewar ba ta yi zajar amma da hannu aka yanke mai kowa zai ji tsoron nima fa in ne sata za a yanke ma duk lungun da nawa an gane ɓarawo kuma aka yanke na farko ya ƙara aka yanke na biyu sai mu ga da abin da zai yi sata rayu ya cancanci ayar a rufe ta da azizun haƙi ya cancanci a rufe ta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima sai ce innahu alimun qadir alimun qadir ta ce ta dace da gudu ta gaba kuma wa makana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha sai ce innahu aliyun hakim akwai al'ulu akwai al-hikma akwai al-ilm akwai al-qudra akwai al'ilmu akwai al'udura iko ga yi can yana son ɗan Allah bai bashi ba wanda yana son maza Allah ya bashi mata wanda yana son matan Allah ya bashi maza wani kuma ya je ya auren ne kawai amma sai Allah ya haɗa mai maza da mata duka ya zora ya bashi kadirin kuma alimi saboda haka suna da ma'anoni mana mafhum وكل هذا الكلام الذي ذكره الله duka waɗannan maganganu da Allah ta'ala ya ambata min annahu fawqa al'arshi wa annahu ma'ana cewa yana saman al'arshi kuma yana tare da mu haqqun ala haqiqatihi gaskiya ne yana nan a zahirin sa la yahtaju ila tahrif baya buƙatar karkatawa ba a karkatar da shi inda yan bid'a suke ambatan shi da tawili to ba tawili bane tahrifi haqiqatu ta'wili al-mubtadi'ati tahrifun wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun walakin yusanu 'ani adh-dhunun al-kadhiba ba awwala shi za a yi ba amma za a kiyaye shi daga ƙaryatattun zato zato na ƙarya مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله كما أي زمان ويتن ياتي في السماء أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء wani yayi zaton cewa ai sama ta lulluba Allah tudhillu aw tuqilluhu ko tana dauke da Allah a wannan zato ne na ƙarya na wahami ba haka bane ba ya wuce ta dauke shi وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان wannan ma'anar da za ka ji la'alla ta zo maka a zuciyarka to rusassa ce batacciya ce ƙarya ce da ijma'in dukkan ma'abota ilimi da imani wato jama'a ya kamata ku san waye shekul islam ibn tayyib da yawan malamai suna hikayar ijma'i a gano cewa sun yi kuskure kamar su nawawi kai hassu ibnul munzir ma amma ijma'at da shekul islam ke ambato zai wuya ga iya ture shi saboda shi shekul islam kamar yadda ɗalibinsa abu hurairarsa yake cewa in bida ke gayin haka amma dai sharaf ne gare shi ibn al-qayyim ko ya kaga abu hurairan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa riwaya daga gare shi to shine suke ce ma ibn al-qayyim shine abu hurairan ibn taymiya to abu hurairan aje a haka abu hurairan ibn taymiya yace wala hudila'un lam yakul li nadhirihi li siwahu min mutakallimin bi lisan yana da bincike wanda makamancin shi dai dan adam mai magana da harshe ba wanda ya taba samun irin shi daga lokacin shi har zuwa bayan daga lokacin shi har har zuwa wannan lokaci har bakari akwai wanda suke cewa ana faddala al'a'immatul arba'a da akran ɗinsu a kan shekul islam ibn taimiyya ne mura'atan lil'asiri don kula da zamanin da suka rayu da asbaqiyya an gane asbaqiyyar da suke da shi akan suke da ita akan shi na sun rigaye shi cikin falala da kuma fifikon zamaninsu a dunkule da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa khairukum qarni khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum amma ba dan haka ba kaddara zamani ɗaya suka yi da maliku misali to kila sai dai su yi bracket sai dai su yi me kuke ce mushi nan eko eko ko me in a jaraba kowa ya zo fure ezeko wala sai dai su yi ezeko to amma maliku yana saman shekul islam ibn taymiya abu hanifa ahmad shafi'i suna sama da shi mura'atan lil asri hakan nan su allait su auza'i su thauri su dam amma da zamani guda suka yi to mal so da wato Allah ne wata iriyar ajiya wanda shahida al-anamu hatta al-ida wal khayru fima shahidat bihi al-a'da har makiyansa sun shaida da ilimin shi makiyansa su sahawi da su wane ne duk sun shaida da ilimin da Allah ta'ala ya bashi to sai ya ce da ijma'in ma'abota ilimi da imani kaga ya daure da imani da wani ya ce Allah yana ko ina to ai shi ba musulmi bane wannan ba al'akari da shi ba a itibari da shi kamar a haka to ijma'i ne sai wani ya ce to ai yan shi'a sun saba yo yo yo yan shi ina ruwanmu da su waye kasa da su kare da gudun layya wai watan laye ya kama kare ya koye ya ce za a zuwa je yanka mutane wadda ma koye to kai karewa ke ta kai sha sha'aninka to kama ɗan shi'a ba mu'tazili ba khawarije wato ba ƙadare ƙadariyo na ko ƙadariya ku saba yadda kuwa ga dama ku yi abin da kuwa ga dama ba ta ku ake ba sai ce la ya taju ina ne fa inna allaha qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard domin Allah subhanahu wata'ala kursiyinsa ya yalwaci sammai da ƙasa ya ninninka su wa huwa yumsiku samawati wal arda an tazula kuma Allah yana rike da sammai da ƙasai don kar su gushe don kar su goce don kar su ainihin barke cikin fatir ko inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd shi ke rike da su haka ya faɗa cikin hajj wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim shi ke rike da sammai don kasu rubto saman ƙasa sai da izinin shi ranar lahira za a canza su yau mutu baddalul ardu ghairul ardu wasu samawat wa barazu lillahi wahidul qahar wa wahidul qahar saman ma yau ma na tsawi sama'a ka tsagi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan wa'dan alaina inna kunna fa'ilin وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه لتنتهي الحج ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره شما تكين وتسورة تكين روم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون لكون الربوبية لقدرة لكم الله يكينونا da kuma uluwuhu subhanahu wa ta'ala wa azamatuhu subhanahu wa ta'ala uluwu sifa wa uluwu dhat dhatuhu murtafi'atun 'aliya wa sifatuhu murtafi'atun 'aliya ba abinda za a kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi a cikin zati ko a cikin sifa ba wanda ya kai ko ya isa babu shi لأنه لم يكن له كفوا أحد babu wani tamka gare shi babu wani takwara gare shi babu wani tsara gare shi shi madaukake ne daukaka mutlaka ne girma ne girma mabayyani girma wanda ya kasance wato ainihin mai cike da izza da buwa da kamala so da haka tabbatar da sifofin Allah akan yanda suke yanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da su ka tabbatar mai da shi ba a yin shishigi a cikin sunaye da sifofin Allah ba a yin shishigi a cikin ayyukan Allah subhanahu ta'ala. mu namu bayi ne mu ji kawai mu bi inna ma alaina littiba'a Allah ta'ala ka tsare ta da mu sai mu bashi haka mu tashi sabon fasli insha Allah